ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصحق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا بيوني كو أكو بيوني بيوكو منا biyu ga watan rabi'il awwal hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam 1439 daidai da 21 ga watan 11 shekara ta 2017 miladiya kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin ammar bin yasir radiyallahu anhu wanda ke cikin unguwar hausawa a cikin birnin kano domin karanta littafin nan na ihya sunna wa ikhmadul bid'a wallafar babban malamin shehu usman dan fodiyo rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasinmu na 29 a cikin wannan littafi a darasin da ya gabata mun karanta babi na goma sha uku inda malam ya karantar da mu sallah a sunance malam ya fara da hadithin imam bukhari inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ganni ina yin sallah ya kuma kawo hadithin abu humaydin sa'idi inda yake gaya wa mutane cewa shine yafi kiyaye sallar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan ya kawo irin yadda ya ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana yin sallah kamar yadda muka karanta a satin da ya gabata sannan akwai hadithin imam al-bukhari halwa yau hadithin abi huraira Allah ya kara masa yadda inda ya ce wani mutum ya shigo masallaci ya yi sallah bara gurbi sallah marar kyau sallar da bata cika ka'idojin sallah ba bata hau sikelin awo irin na sallar annabi sallallahu alaihi wasallama ba kuma wannan bawan Allah almusi'u salata a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan sallah har sau uku annabi yana ce masa bata yi ba daga ƙarshe annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya masa yanda ya kamata sallarsa ta kasance to kaga idan ka kalli wancan bawan Allah irin abubuwan da yayi a cikin sallah sallarsa ta ki karbuwa to za a ga irinta mutane da dama suna yi a yau to kaga in har wancan mutum ya yi ta yin sallah annabi yana cewa irji'i fa salli fa innaka lam tusalli yanzu kaga duk mutumin da yake sallah al-ruku'u baya cika baya yin cikakkiyar sujada ba cikakkiyar tsayuwa dukkan abin da sallah za ta iya zama sallah da shi mutum baya yi to kaga zai iya zama musi'u salatahu shi ma a wannan zamani din da haka shi sa annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi wa wannan bawan Allah ainihin wato gyara na mahimman abubuwan da lalle in yana so sallarsa ta zama karɓaɓɓiya to sai ya kiyaye waɗannan abubuwa ɗin sannan mun karanta hadisin imam bukhari hadisin abdullahi bin abbas na radiyallahu anhuma inda kuma a wannan hadisin abdullahi dan abbas ya ce manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya yi bayanin cewa idan mutum yana so ita kanta sujadar ya yi sujada cikakkiya to sai gaɓoɓinsa guda bakwai sun taɓa ƙasa duk lokacin da ɗaya daga cikin gaɓoɓin nan guda bakwai bai taɓa ƙasa ba to mutum ya yi sujada ba irin sujadar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba to gwargwadon yadda sallar mutum ta nisanci irin ta annabi sallallahu alaihi wasallam gwargwadon yadda kuma sallar mutum za ta samu tasgaro da matsala da haka ya ce ana yin sujada akan gaɓoɓi guda bakwai akwai goshi da hanci akwai tafukan hannu guda biyu akwai gwiwoyin hannu akwai gefen yan yatsun ƙafa guda biyu waɗannan in ka haɗa su su za su baka guda bakwai kana so ka yi sallah irin ta annabi sallallahu alaihi wasallam sujjadarka ta kasance irin ta ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam to ka tabbatar lokacin da ka tafi sujada waɗannan gaɓoɓi guda bakwai suna taɓa ƙasa hadisi da muka tsaya na ƙarshe hadisin imam bukhari hadisin abdullahi bin malik bin buhaida inda yake cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kasance idan zai yi sujada ba tattakurewa yake ba ba mammatsa jikinsa yake ba sakata yake ya wata ya saki kowace gaba ta yi sujada ga Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa baya haɗe damatsansa da kwiɓinsa sannan baya haɗa gwiwoyinsa da cinyoyinsa yakan buɗa buɗawa matsakaiciya ba wanda mutum zai zamanto ya wahala ba ko ya takura wa sauran masallata ba kuma wanda mutum zai zamanto kamar bushiya ya dunkule ba na fata an gane wannan shine abin da muka tsaya قال المؤلف رحمه الله تعالى وفي صحيح البخاري أيضا عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجز الصلاة ويكملها yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yujizu sala yana takaita sallah wa yukmiluha yana cikata abu biyu aka faɗa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance idan zai yi sallah yana yin ta a takaice yana takaita ta baya wahalar da mamudinsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan kuma yana cika sallah abu biyu ake so liman ya zama ya sufantu da shi kada ya yi sallah wadda zai wahalar da mamu kar kuma ya yi sallah don ya burge mamu ya yi ta kuma ta zama ba ta cika ba an fahimta idan ya tsawaita ta tsawaitawar da ya wuce misali to kuma ya saba wa sallar annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayinsa na liman bai yi koyi da limamin limamai ba sallallahu alaihi wasallam domin ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sallarsa madaidaiciya ce sannan duk da kasantuwar ta madaidaiciya kuma ba a yin dungushe ba wani abu da ba a bashi haƙƙinsa a cikin sallar cikakkiyar sallah ake yi kuma cikin yasa za a yi sallar ta cika kuma cikin nishadi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda wani sahabi yake ta ban taba ganin mafi kyawun sallah mafi cikar sallah mafi takaituwar sallah ba irin ta annabi sallallahu alaihi wasallam ga kyau ga cika kuma ga shi ainihin very ainihin wato precise sallah an fahimta yadda in ya zo yana sallah na farko kira'arsa ta kasance mai daɗi ke yi wanda wannan ma takan rage ainihin wato raɗaɗin tsayuwa wa mamu idan liman ya zamanto yana da murya mai daɗi yana rangaɗawa wajen kira'ar alkur'ani to wannan yana taimakawa to annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi kuma qira'atuhu munfasala muqatta'a karatun annabi sallallahu alaihi wasallam aya aya baya yin gaggawa yana yin karatu aya aya sallallahu alaihi wasallam ga cikakken ruku'u ga cikakkiyar tsayuwa ƙira'a ku dama a ce daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam ai ba sai an gaya maka ba sannan ga cikakkiyar sujada ga nutsuwa ga yin zaman tahiya yanda ya kamata sannan kuma bayan haka kuma babu tsawaitawa da yawa sallallahu alaihi wasallam to shine nan yake gaya mana cewa a ainihin wato Anas dan Malik yake cewa kanin nabi sallallahu alaihi wasallam yujizu sala to me ake nufi da ijaz malamai suka ce suka karanta hadisan sallolin annabi sallallahu alaihi wasallam anan zaka fahimci me ake nufi da ijaz ba ana nufin takaitawa yanda kai ranka yake so ba ka zo ka yi wa mutane sallah karatu ya kama sallolin in ka kalle su wato sallah biyar ce ta farilla akwai wa'anda ana so a tsawaita akwai wa'anda ana so a yi karatu matsakaici akwai kuma wa'anda ana so a yi karatu a takaice kamar yadda ake ta karantar da mu a cikin fikihu an fahimta sallar asuba ana so a tsawaita ta annabi sallallahu alaihi wasallam yakan karanta aya 60 zuwa aya 100 wannan shine ijaz din takaitawar kenan an fahimta ba ka zo misali yanzu kamar sallar asuba da yawa masallatai za ka iya in ka tashi a makarakan kai alwala ka zo masallaci an idar da sallah irin sunan nan ma ta koda raka a farko a jata don makararru da wanda zai taho daga nesa bai samu tahowa da wuri bai riska to duk wannan ba a yi sai ga mutum a sallar asuba ya ja alam na shara ko waki kaga wannan ko shakka babu za ka ga an idar da sallah masallaci duk jama'a ba samu sallah ba sai kai ta ganin daga wanda ya samu raka'a daya sai kuma wanda ya zo kuma su sake wani jam'in ba samu sallah ba annabi sallallahu alaihi wasallam yakan karanta aya 60 zuwa aya 100 a sallar asuba shi yasa za ka ga annabi sallallahu alaihi wasallam wani lokaci sahabbai suka ce kan aidar da sallah gari yayi haske ta yanda zaka iya gane waye a kusa da kai haka sallar azhar ita ma ana buƙatar tsawaitawa saboda shi ma lokaci ne na hada hadar mutane wani a kasuwa yake daga jin kiran sallar nan ya yi maza maza ya sallami kwastoma ya shiga ban ɗaki ya kama ruwa ya yi alwala ya tawo masallaci sai zo ya tara ya sallama sallar la'asar kuma jiki ya yi la'asar shi ma sai aka ce to ita kuma jiki ya yi la'asar to shi kuma kar a tsawaita ta da yawa sallar magariba shi ma 'yan kasuwa sun dawo ma'aikata da an dawo gida magariba ta yi shi ma akwai gajiya sai aka ce ita ma kar a tsawaita ta da yawa sallar isha kuma an riga an huta an ci abinci to ita kuma sai a dan ja karatunta ita ma kar ya kai sallar asuba da azahar to wannan shine yanda ijaz din yake da aka ka karanta hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam zaka dinga jin a magariba ma wani lokaci daga ji an ce ya karanta wa tur ko wa zariyat duk wanda yake karanta wa tur ko wa zariyat zai ga ayoyi ne da yawa sai ya raba wa tsoro a cikin sallar magariba to kaga wannan duk shi ake nufi da al'ijaz ba wai al'ijaz shine ka zo kai kokarin kake shi yasa za ka ga rashin sanin wannan ya sa wani sai ya dauki al'ijaz din bari kawai dinga wa mutane sharp sharp da aka kowace sallar ka sharp sharp sallar asuban ma da ya kamata a ce mutane sun tashi daga bacci duk gajiya ta tafi akwai nishadi tattare da mutane amma sai a yi ta sharp sharp kuma duk masallacin yan sharp sharp ta yake masallaci hahara ba hakan hanya amma masallacin masu tafiya a nitsa a hankali sai ga sahu biyu sahu uku ya yi tsawon sahu hudu mutane ana samun nutsuwa a sallah su kuma mutanenmu yawanci ba a samun rashin nutsuwa ya da sallah mutum baya tuno yana da wani commitment ya shiga cikin sallah yasa kullum a cikin mita ake liman ya tsawaita liman ya yi kaza liman ya yi kaza to kaji dai annabi sallallahu alaihi wasallam yana takaita sallah amma takaita sallar ya danganta akwai sallolin da kaji kamar sallar asuba yakan yi dogon karar shi yasa suka ce salloli da an farlanta su raka'a biyu ne gaba daya da sallar zaman gida da sallar tafiya kowace raka'a biyu to daga baya sai aka bar sallar matafiyi ta zama a raka'a biyu sallar zaman gida kuma sai aka ƙara suka zama raka'a hudu kamar azhar la'asar da isha ita kuma magariba sai aka bar ta don ta zama wutirin rana sallar asuba sai aka batta a biyu amma aka ce a yi dogon karatu don ya cike wannan kamar raka abin da aka rage ma da haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana yin sallah kuma kamar yadda na faɗa daga cikin salo da nake yawan faɗa wanda yakan sa mutum mamu ya bi sallah ba tare da ya kosa ba abu biyu ne abu na farko ya zama limamin yana da daɗin karatu sannan ya zamanto abu na a ƙarƙashin na farkon bayan yana da daɗin karatu ya zama tilawa ta nuna ba zai zo ya dinga ƙoƙarin haddace karatu a mamu suna jiransa ba a yi ta taɓurza da shi shi kuma ya ce ba zai ruku'u ba sai ya kai shafi ɗaya ko shafi biyu a shafi ɗayan nan ko shafi biyu tilawa ɗan ya ce shakaf a duk kusan layi ɗaya biyu sai ya cin ciɓe ya tsaya kuma a yi ta abin nan shi kuma ya dage sai ya yi shafi ɗaya da aka ya gaji ya gajiyar da mamu abu na biyu kuma liman ya koyi salon yin karatu inda mamu suke ma'ana ya dinga karatu nan ƙasa-ƙasa ko da wani lokaci tilawa za ta ɗan jashi ya tafi wani guri can to amma mafi yawan karatunsa ya dinga jan karatu ƙasa-ƙasa idan mutum yana jan karatu ƙasa-ƙasa to ko da mutum ya tsawaita mamu ba sa gane tsawaitawa a inda suka san cewa sun san karatun gurin yanzu mu ɗauka yanzu misali a sallar asuba mutum ya karanta amma ya tasa'alun daga farkonta zuwa ƙarshe ko shakka babu amma ya tasa'alun tana ɗan tsawo to amma mutane ba za su gane tsawon ba kuma sa jin cewa an ja mai tsawo ko qul uhiya ilayya ya ja ta daga farko zuwa ƙarshe ba za a ji tsawon ba saboda in ya kamo amma ya tasa'alun duk ma mu sun san yace kuntu turaba an zo an zo an zo tasha ruku'u zai to wannan gane tashar yana sa ma mu baya jin tsawon karatu yanzu da zaka zo kai abin da ya kai rabin amma bai kai amma cikakkiya ba rabin amma ka ka dauki wani guri can ciki alqur'ani inda mutane da yawa ba su iya gurin ba kai rabin karatun da kai a amma to zaka ji rana ana ta dunduni ana mita liman ya ja dogo sura wani ma ya dauka sura ka ja su fatum daga jana liman ya ja doguwar tura amma in kana jan surori na ƙasa ƙasa na farko abu biyu kake yi na farko baka gajiyar da mamudinka na biyu kuma mamudinka kakan gyara musu ƙira'a ɗinsu in kana karatun ƙasa ƙasa saboda da yawa za ga wani a bakin limamin sa zai iya gyara karatun sa wani fatiha sa ba ta da kyau amma yau da gobe da yake ji ana karantawa a masallaci sai ka ya gyara wani surorin da ake karanta na ƙasa ƙasa ɗin nan yana da matsala da su ba iya karanta su yadda ya kamata ba a bakin liman yawan maimaita da ake sai ga mutum ya gyara karatunsa to ala ayi halin in liman yana irin wannan za ga ba a cika ganin tsawaitawar ba amma gaskiyar magana ana so da liman ya zamanto ya iya tafiyar da mamudinsa kuma malamai suka ce shi liman zai kalli wa'anda irin mamu ne tare da shi idan mamu ne wa'anda suke Allah ya samu abota ilimi ne ɗaliban ilimi ne dan ya tsawaita ba sa ba za su damu ba amma ya zama gama garin mutane ne mutane ne kawai na gari na unguwa suka zune kewaye da masallacin ba lalle za su iya jimirin jurewa wannan doguwar tsayuwar ba to sai ya dinga tafiya da siyasar mamutinsa an fahimta ma'ana in ya zamanto misali a ce liman duk waɗanda ke kewaye da shi suke sallar da su duk gaba ɗaya kusan hafizan ƙur'ani yanzu limamin da zai ja hafizan ƙur'ani mai menene ne tsawa ciki ba za su ji tsawon ba inda ma ya tsaya sai wani ya dinga jin ga ya motso tilawa malam kuma kaga ya tsaya an fahimta amma sai zaman to awam yawanci ga magarin mutane su ne a masallaci to tunda su ne a masallaci sai kai la'akari da wannan shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam can kai kadai zaka yi sallah ka tsawaita yanda kake so amma in zaka ja mutane sallah a hadisin gaba za a gaya maka dalilan da yasa ake so kai sallar da ba mai tsawo can da yawa ba ina fata an gane da haka dai sallar annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda wannan hadisin ya nuna sallah ce wadda take akwai takaitawa a ciki sannan akwai cika wanda samun limamin da zai cika waɗannan abubuwan guda biyu da wahala ko dai in dai mutum ya yi ta a takaice to za ga kuma bata cika ba ya yi karatu a guje ruku'un bai gama yin cikakken ruku'u ba ya ɗago da sauransu sai ga an yi sallah a takaice amma bata cika ba to shi annabi sallallahu alaihi wasallam guda biyu yake hada yayi ta a takaice sannan kuma ta cika da haka in liman ya zama ya cika wannan to yayi irin sallar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yayi limanci irin na annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan hadithin Imam al-Bukhari ya rawaito cikin kitabu abwabis salah abwabis salatil jama'a a babu man shaka imamahu idza tawala wato babu man shaka imamahu wanda yake korafi game da limamin san ya tsawaita sallah har a cikin sabai an samu irin wani korafi ka aka ga ba imani ba mutane masu imani ne suka samu tarbiyya da training sama da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam domin suna tare da shi amma sun koka game da wasu limaman da suke tsawaita karatu to ballantana mutumin yau dama ko da yaushe ka ganshi shi dan sharp sharp din ne dama kawai shi so yake ba fa ba inda zaki ba wani uzuri bane kawai a ce assalamu alaikum kawai ko ba gefe shi kenan shi ka biya shi karka ɗaukawa wani hanzari ne da shi muhimmi da in ya tashi zai shiga a to sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun koka game da limamai masu jan dogon karatu har ma kaga imam al-bukhari yayi babi akan haka akwai sahabin da yazo ce ya rasulullah ba kwana tsakani da Allah ba na fitowa sallar asuba sai a bakare saboda limamin inni la ata'akharu an salati subhi yace ina gaskiya jinkiri nake ba na fitowa sallar asuba da wuri sai na bari ya gama wasa tilawa sai ya gama musaffa din sa a cikin qur'ani na ji an kusa tawowa ruku sannan sai in fito a guje ni ma zo in kabbata sallar ni annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce bai taba yin fada a wa'azi ba irin fadan da ya a wannan ranar so ake liman ya zama yana da siyasar da yake farauto mutane yana fuzgo mutane kullum masallaci dinga karuwa a dinga cika kar a dinga guduwa shi yasa yace inna minkum munafirin a cikin ku akwai masu koran mutane daga aikin alkhairi ana so ka kwadaitar da su ka jawo su kai kuma kana kyamatar kana son sa musu kyamar ibada annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sosai haka mu'az bin jabal hadisin sama shahuri ne an sani mu'az bin jabal sai ya zo masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallar isha kuma ungosu shine liman da haka kaga ba liman ba, ba mutane bane irin mu yanzu mutane ne irin mu ya je wani masallacin ya sallar isha kan ya dawo ungosu ai tuni za a sa wani ya sallah da an duba liman baya nan ne shi fa mai cewa liman baya nan ba kowa bane shi a masallacin yanzu za da ido ka kawai malam ka shiga mana kai mana sallah shi kuma wanda aka ce malam tun da an naɗa masa an ce malam kawai ya ce ba uzuri minti biyu sai ga an shiga an yi sallah mu'az bin jabal sai ya je masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah isha sannan ya taho unguwarsu masallaci ya cika ana jiran su shine liman sannan ya ja mutane sallah to in ya zo kawai kuma sai ya ja suratul kafi ko ya ja suratu maryam ko ya ja suratu tsaha ko kuma ya tafi can cikin bakara kawai ta karatu a ranar wani sahabi ya ji kai wallahi ba zai ya ji dai gashi ya gaji so yake ya je dan ci abinci ya kwanta ya huta ya yi kwadago ya gaji ya zo kuma ga jira sun jira shi sai da ya je masallaci ya dawo ya zo ya ja sallah kawai an ja fatiha kawai sai ya ji an tafi cikin qur'ani an ja dogo sura sai ya zuke daga cikin sahu kawai ya koma baya kawai ya yi sallah sai ya sallama ya tafiyar wannan zukewar da ya yi sai kuma ta jaman magana bayan ya tafi sai ji ana ta gunguni har an gaya shi liman an gaya mu'azu cewa ai wani munafiki ne ana cikin sahu an kakabata sallah kawai sai ya ja jiki ya fice ya yi alwalarsa ya tafiyar ya yi sallarsa kai ya tafiyar dan ka san mutanen da suke tare da kai mutane iri-iri akwai wayanda suke masu karatu akwai kuma wayanda suke marasa karatu wannan bawan Allah ya ji ana ta surutu kawai ya tafi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ce dan ma ban kai kara ba ya je ce ya rasulullah kara na kawo limamin mu mu'az bin jabal kullun sai ya zo masallacin ka yayi sallar isha sannan sai ya koma masallaci muna jiran sa kuma sai ya ja mana doguwar sura ranar naji ba zan iya ba kawai na koma baya na yi sallah ta wai na tafi kuma ana cewa munafiki ne a bari in an je jihadi za a san ni waye in an fita jihadi zan nuna wa mutane ni munafiki ne ko ba munafiki bane amma da kai da mu'azu sai yanzu kuna ta ni ban san me kuke cewa ba aka ce to kai yanzu da ka zo kai zallar me kake yace kawai da na fatiha na roki Allah aljanna na nemi tsarin sa daga wuta kawai shikenan amma da kai da mu'azu sai in ji kuna tsayi kuna tsayi kuna ni ban san me kuke yace haulan haula hanu dandinu ma din duk wannan dogon karatun da kaji muna yi aljanna muke roko da kuma neman tsari daga wuta yace a to ni dai kawai ni kaji yanda aka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace afattanun anta ya mu'az yanzu mu'azu kuma fitinan mutane za ka yi ka dinga koran mutane daga masallacinka a fattanun an ta ya mu'az ina sadda fi suma rabbi kala'ala ina irin suwa shamsu wa duhaha ina irin suwa laili idan ya gasha kaga duk sai aka yi kasa kasa saboda nan ne tashar da mutane suke suke fahimta kaga ba a ce masa me ya hana ka karanta suratul baqara aya goma kai ruku'u ba sai aka yi nan kasa ina irin suwa shamsu wa duhaha ina irin su kaza ina irin su kaza aka ba shi misali ya ce daga yanzu ka sani duk lokacin da za ka ja mutane sallah kar ka ɗauka duk wanda ke masallacin irin ka ne ƙila kai mataki ne ƙila ma aka yi rashin za'a wa hadaka la sharika laka ko kuɗin magi baka sani kaga kai matsala babu mafi mushkila kuma dama ga ka hadda qur'ani kake kaga ga ƙuruciya ga ba matsala bayan baka da matsala ga kuma tilawa to kawai mutum ya kafarta sallah ya dauka duk mamun sama da alarmomi ne kuma duk matasa ne kuma duk ba sa kefa ne a kawai ya kuka kawai zai ta yi an fahimta to ka sani akwai mutane jinsi iri-iri a bayan ka annabi sallallahu alaihi wasallam ce kaga akwai tsofaffi kaga akwai mata kaga akwai yara kaga akwai masu bukata wani wata larura ce ta fito da shi kila matarsa tana azubuta ko ɗansa an ce kawo jini sallah tana gaban komai sai ga an kabarta sallah yace bari yayi sallah ya je kuma ya zo ya bi ka shikenan sai ka ja suratul baqara ta wani malami ya ce kawai na wani liman ya yi fatiha kawai sai ki fahamalar ufanta ba zan biyi makanan kafi ya ce kai duk ba ka ba da ina mubtada din yanzu khabar kake ba mu ina mubtada kawai ka kabar da sallah ka ce fa hamalarhu ina sauran kissa ta can baya shi kansa matashin karatun shi wato in mutum ba daga abin nan sai ga wani mutum kawai in mutum ya tashi maimakon ya datso kan gurin kan gaba kawai ya yanko duk inda ya ga dama da saboda haka idan mutum yana la'akari da wannan ya yi la'akari da cewa akwai tsofaffi masu shekaru a cikin mamutsinsa akwai mata annabi sallallahu alaihi wasallam yace na sha yin niyyar zan tsawaita karatu amma sai in takaita shi saboda in na jiyo kukan yaro a tahun mata saboda yanda na san irin uwa da ɗa a yanda ya kabbarta sallah annabi yace tsawaitawa na niyyar yi amma da na ji kukan yaro sahun mata sai in sai in takaita saboda na san duk inda hankalin uwa yake yana wajen ɗanta to kaga liman shine wanda yake la'akari da irin wannan yana kula da haƙoƙin mamutsinsa ba wai kawai shi kaɗai lafiyarsa kalau matashi ne ba shi da matsala sai ya ɗauka kuma duk mamutsinsa su ma haka su an gane wannan imam muslim ya fitar da wannan hadisin cikin ainihin wato kitabu sala babu amril a'immati bi takhfifis sala fi tamamin babin da ya zo na umartar limamai da sassauta sallah amma fa a yi ta cikakkiya kar kuma mutum ya zama ya zama abin nan an ce a yi takaitacciya kuma mutum ya dinga zuwa yana summa nazar Allahu akbar summa abasa wa basar Allahu akbar a kaga wannan kuma ya zama wasa kuma ai ko eh ba irin wannan ake nufi ba da haka mutum ya yi ta a takaice kuma ya cika وفي صحيح البخاري أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال حديث يزوج كم بخاري daga ana daga abi huraira Allah ya kara masa yadda yace idza salla ahadukum anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yace idza salla ahadukum bin nasi idan ɗayan ku zai yi wa mutane limanci fal yukhaffif ya sassauta fa inna fihim ad-da'ifa domin akwai mai rauni a cikin su rauni ko na tsufa rauni ko na yarinta inda wani lokaci yara ana dan ja su ba dan sallah ta zama farilla akan su ba dan a kwadaitar da su fal sallah yanzu ka zo yaro an hana shi ya motsi an hana shi ya wasa yana cikin sahun manya kuma ya zo ya gaji goban babansa ya ce zo mu je masallaci sai ce a ba za ki ba an fahimta don haka akwai masu rauni sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wattaqima akwai mara lafiya wani Allah ne kaɗai ya san irin yanayin da yake ciki ba shi da lafiya sannan wadal haja akwai kuma mai bukata wani uzuri yake sannan wal kabira akwai kuma tsoho wa idza salla ahadukum li nafsihi manzo Allah ce idan ɗayan ku zai yi sallah shi kadai falyudawil ma sha to ya tsawaita duk yanda yake in kai kadai za ka yi sallah ka to kana da damar ka tsawaita sallah yanda kake bukata amma in har za ka jagoranci mutane to ka sani ka kaddara a kwakwalwarka akwai jinsin ko rukunin irin waɗannan mutanen da aka gaya maka a bayanka ina fata an gane wannan hadisin imamul bukhari ya rawaito cikin kitabus sala babu idza salla li nafsihi falyudawwil ma sha'a sannan imam muslim shi ma a cikin kitabu sala babu amrul a'immati bi takhfifis salati fi tamamin shi ma sai kawo hadisin ruwayar mas'ud abi mas'ud al-ansari sannan kuma da ruwayar abi huraira da kuma usman bin abi al-as wa fi sahih al-bukhari aidan an abi hurairah radiyallahu anhu yanzu wayan nan hadisai guda biyu duk suna magana ne game da limamai su kuma su kansu limamai in suna so su koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam a limancin su to ga yanda sallar annabi sallallahu alaihi wasallam take tare da sahabbansa wa fi sahih al-bukhari aidan an abi hurairah radiyallahu an an annabi sallallahu alaihi wasallam ama yakhsha ahadukum aw alla yakhsha ahadukum idha rafa'a ra'sahu qabla al-imam an yaj'ala Allahu ra'sahu ra'sa himarin أو يجعل الله صورته صورة همار النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتي أما يخشى أهدكم شين ينزلينكم بايا جن صوره أو ألا يخشى أهدكم وكما ينزلينكم بزيج صوروبا إذا رفع رأسه إذن يدقو كنس قبل الإمام كافل لمن يدقو أن يجعل الله رأسه رأس همار ألا يميد هلتر كنس تقوم هلتر كان جاكي aw yaj'al Allahu suratahu surata himar ko Allah ya mai da surarsa sakutun ta koma surar jaki anan malamai suka ce kaga akwai wanda wanda yake riga liman ruku'u ya riga liman dagowa yasa suka ce akwai wani liman akwai abokin liman akwai kanin liman shi wani liman da ya ji an ce wala dhallin amin قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد kawai shi zai kabbara ya san hukuku za a kafin liman ya ce Allahu akbar shi ya tafi da an ce sami Allahu liman hamida liman ya dago kafin a ce rabbana walakal hamdu shi ya fa ya tafi shi baya jiran liman an fahimta to wannan shine wal liman akwai abokin liman shi kuma wanda suke yi tare da liman in liman ya ce Allahu akbar sai su tafi tare sami Allahu sai su dago tare akwai kanin liman shi kuma shine wanda yake biyayya ga liman sai liman yayi sannan shi yayi to kaga a karkashin wannan hadisin ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce akwai wato an-nususul wa'id kenan akwai firgitarwa da tsoratarwa a cikin wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya ashe ɗayan ku baya jin tsoro in yana riga liman dagowa daga ruku'u ko tafiya sujada ko wani abu mai kama da haka Allah ya mai da kansa kan jaki kada mutum ya yi mamaki baka san akwai al'ummar da aka shafe su suka zama birrai ba ba ka da labari qur'ani ya gaya ma akwai wanda aka shafe su su suka zama aladu to ga annabi yana gaya ma in ka kuskura kana zama wal liman ko abokin liman kana riga liman tafiya ruku'u ko dagowa daga ruku'u to ana ji maka tsoro kamar yadda annabi ya faɗa Allah zai mai da kanka ya koma kan jaki ga gangar jiki hannunka da komai irin na mutane amma an ɗibga ma kan jaki ko kuma ga baki ɗaya ma mutum surarsa ta rikide kawai koma jaki to ɗayan ku baya jin tsoron haka ya faru wannan akwai barazana kwarai da gaske a cikin wannan hadisin wasu malaman suka ce wannan nususul wa'id ne ko ahadithul wa'id wato hadisai ne na barazana ba wai ana nufin tun daga waccan al'umma an daina masku a shafe sura mutum da kuma wata, dabba ya ce amma abinda ake nufi a nan shine tsoratarwa ne da firgitarwa don mutum ya fahimci munin abin kenan yana cikin kaba'irin zunub yana cikin kaba'ira mutum ya dinga riga liman dagowa wasu suka ce a'a Allah ta'ala inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah mai cikakken iko ne akan komai karka ce wai an daina wannan abin nan in Allah ya ga dama wannan hadisin zai iya tabbata akan mutum da ya riga liman dagowa kawai shikenan sai da ga kansa ya koma nagar an fahimta wasu kuma suka ce a'a surar jakin ko kan jakin da aka ce ba wai na hakika ba na ma'ana mutum Allah ya toshe basira sai ya zama cikakken daƙiƙi mutum ya zama cikakken balidi da kiki kawai shi kenan kansa ya koma ga kai irin na mutum amma tunani irin na jaki basira irin ta jaki ina fata an gane ta yanda ga surar mutum mutum ne ga kansa kai na mutane amma tunaninsa suka ce a in ba mai kai irin na jaki ba in gaggawa kake kai sallah kai kaɗai mana don me yasa zaka bi liman kuma duk gudun ka ka yadda sai yayi sallama za ka yi sallama ka riga shi ruku'u ka riga shi sujada ka riga shi zamantayya ka riga shi miƙewa tsaye duk kana ta wannan gaggawar kuma ƙarshe sai ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum sannan za ka yi sallama to gudun me kake in ba tunaninka da kwakwalwarta ta koma irin ta jaki ba me amfanin wannan gudun ina fata an gane da haka haka malamai suka yi ta tattaunawa game da me ake nufi da ma'anar hadisin wasu kam suna nan akan cewa a kyale shi yanda yake Allah ta'ala mai iko ne akan ya mai da surar mutum surar jaki din kamar yadda hadisin ya zo da haka mutum yana riga liman tsagowa daga ruku'u ko daga sujada ko wani abu a cikin ainihin abubuwan da suka shafi sallah to ana ji masa tsoron Allah ta'ala ya shafa surarsa daga ta mutane ya koma mai surar jaki Allah ya to kaga wannan shi ma ka kalli masallacin ana sallah zaka ga duk irin wannan hadisin yanda aka yi magana za ka ga akwai wannan mafi karanci yanzu in ma ba a samu wanda yake riga liman ba to akwai masu yi tare da liman Anas dan Malik yake cewa idan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dago daga ruku'u ba ma tafiya sujada har sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai gokin sa sujada thumma naqa'u sujudan ba'da sannan mu kuma mu tafi sujada bayan sa cikakken bin liman kenan sai yayi ruku'u kaga ya sunkuya sannan ka sunkuya sai ya dago ya miƙe gaba ɗaya sannan ka miƙe sai ya tafi sujada kaga goshinsa ya je sujada sannan ka bi sai ya dago sannan ka dago innama ju'ila al-imamu li yutamma bi haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake kawai abin da yasa ba aka sa muku liman dan ku koyi da ka ji hikimar sa liman li yutamma bi innama adatu hasrin innama ju'ila al-imam li yutamma bi fa idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u wa idza rafa'a farfa'u wa idza sajada fasjudu wa idza salla jalisan fasallu julusan ajma'una dan tsabagen cikakken biyayya ga liman ko limamin ku ya samu larura ya zama ba zai iya sallah a zaune ba ku lafiya ku kalau to yanzu dole ku bi liman dan a koya ma bin na gaba bin Allah in har ba za ka bi liman ba ka rena shi to ka tafi ka tafi ka je kai sallah da kai kadai a sallah ana nuna maka akwai na gaba ana biyayya liman ba shi da lafiya amma ma mu kalan suke liman ba zai iya sallah a zaune ba aka ce kowa ya sallah sa zaune a ra a wannan ranar duk an yafe wa kowa tsayuwa a zaune za ku yi sallah an fahimta shine bai za sallah jalisan fa sallu julusan ajma'un to in dai har kana lafiya ka kalau saboda limamin ka ya samu larura a yayi sallah a zauna an ce kai ma ka zauna to sai kuma duk limamin ka kalau yake ka jira ya ruku sannan ka yi ruku sai ya gagara ka jira ya dago sannan ka dago sai haka ya buwaya to kaga ashe game da bin liman shi kansa mutane suna da matsaloli akwai kurakurai da mutane suke yi game da bin liman wannan hadisin imam al-bukhari ya rawaito cikin kitabu sala babu ismu man rafa ra'sahu qabla al-imam imam al-bukhari sai wa wannan hadisin babi sai ce babin zunubi na mai dago kansa kafin liman lalle akwai zunubi yasa suka ce wannan kaba'ira ce min kaba'irul dhunub agoli irga liman dagowa haka za ga musamman in ka lura da mutanen da karatu bai shige su ba kamar mutanen mu yan uwa na karkara ko kuma dattawa yawanci su ana dan samun wannan matsalar wani lokaci da su wajen samun cikakken bin liman za ga wani lokaci kafin ya dago shi ya dago kafin ya tafi sujada liman shi ya tafi sujada an fahimta da dai an ce sami Allahu liman hamidu wa ga mutum ya fara tattare rigarsa da wandansa kawai tafiya ne kan ka yi aune kan liman ya tafi fashi ya yi sufa kawai ya tafi da dan sufa yake kaga wa da ya tafi sufa yake wannan hadisin imam al-bukhari ya ruwaito shi sannan imam muslim shi ma ya ruwaito shi hadisin a cikin babu tahrimu sabqil imam bi ruku'in aw sujudin kaji shi kuma yanda imam muslim yayi wa babun yayi wa hadisin unwan babun haramun ne a riga liman ruku'u ko riga shi tafiya sujada sai ya kawo wannan hadisin na abi huraira Allah ya kara musu yadda وفي صحيح البخاري أيضا عن البراء رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده أنس بن مالك آه براء بن عازب الله يكرمه مسيدا yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza qala idan yace sami Allahu liman hamida lam yahni ahadun minna zahara babu mai tankwara bayansa a cikin mu ba fa tafi sujada ba ba mai tankwara bayansa irin ka dan fara shirye-shirye zaka tafi sujada saboda liman ya tafi suna tsaye kyam ba mai tankwara bayansa alamar sujada zai tafi hatta ya ƙa'an nabi sallallahu alaihi wasallam sajida har sai mun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai goshinsa ƙasa yayin sujada thumma naqa'u sujudan ba'da sannan sai kuma mu kuma mu tafi sujada bayan sa kaga cikakken biyayya ga liman ke wannan hadisin hadisi ne wanda yake Imam Bukhari shi ma ya rawaito cikin kitabu sala babu sujudi ala sab'ati azum sai kawo wannan hadisin na Bara'u bin Azib Imam Muslim cikin kitabu as-sala babu mutaba'atul imam wal amali ba'da shi ma sai kawo wannan hadisin na bara'u bin azib intaha bayanu tariqi sunnati muhammadiyyati fi bab as-salah ala sabil tanbih al-uqala la ala sabil al-ihsa al-bid'u fi as-salah sai kuma bid'o'i a sallah yanzu mun ji yanda sallar take a sunna yanda annabi yake yin sallah yanda kuma yake limanci yanda kuma ya tsawata akan wasu abubuwa da ake yi a cikin sallah shi yasa sani da muhimmancin sallah malamai sun yi rubuce-rubuce ta dama ko a cikin fiqh za ga yana daga cikin babi mai yawa babin da malamai suke tawarwara suke tawarwara suke ta bayani dan sallar ka da sallah ta ta inganta kamar yadda na faɗa satin da ya wuce get ɗin farko bayan Allah da za mu samu ranar tashin alkiyama yadda za a fara tsare mu get ɗin sallah ne sallah ba a bar wasa ba ce ba ita ce asfalar safili ne ba da zaka mai da ita shine abu na ƙarshe da zaka dinga yi shi yasa ko liman aka ce a samu grade a samu ku samu liman grade ya zama shine limamin ku shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi rukwanin na liman an faɗa dan ya zama wanda zai jagorance ku domin idan ya zama to shi kansa jagora yana da matsala to kaga kuma akwai yiwuwar ku samu matsala isa ku samu jagoran wanda shi ya san hanya ina fata an gane da aka sallah tana da matukar mahimmancin da ya kamata mutane su dage su koyi ta yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi su san hukunce hukuncenta da sauran abubuwan da suke da alaka da ita dan ta samu ta yi kyau Allah ta'ala ya karba to bayan abin da ya shafi bayanin sallah a sunna sai kuma bid'o'in da koda kaga mutane suna yi malai ce to bid'a ne ka guje ta koda kaga wani koda malami ne ka ganshi yana yin wayannan abubuwan da malam zai ambata to bid'a yake yi a sallah wa amma ma ahadathan ma ahadathahu an-nas fi hadha al-bab amma dangane da abin da mutane suka kirkira a wannan babi wa huwa babu salah shine babin sallah na bid'o'i fa min zalika yana daga cikin wannan bid'ar adamu taswiyatis sufufi rashin daidaita sahu kaji wata bid'a gundume miya da wuya ka je masallaci ba ga wannan bid'ar da wuya ka shiga wani masallaci cikin masallatai ko na kamsu salawat ko na juma'a ba ga yi wannan bid'ar taswiyatis sufuf in ka fiye damuwa ma wani yana na yana ta tsaki in ka irin dan jiyo wannan da liman yana a daidaita sahu a daidaita jama'a a daidaita sahu wani fa ka bata masa rai kamar yadda na gaya ba mutane shaf shaf ba kawai saboda haka in ka dakata mutane ba za ka ba Allah da kyau su mutane so suke kai musu san ransu ba dai an tada iqama ba kawai ka juyar Allahu aka juya kawai kai kabbara ka ci gaba da sallah amma ka juya can dan kudan motso haka nan to wannan kuma mutane suna ganin ka ya cika kakalar Allah limamin ya cika kakale wai in an tada iqama ba sai kai wajen munci biyu yana ta waya dini an kuma zai yi an daidaita ta kuma a yanda mutane suke wani kafa su tayi gaba su mato kudu wani gaba su an babban kare wani yayi haka ya rike tumbunsa haka an fahimta wani kafadarsa ta bankare haka kuma wani lokaci dai da tsawon garin kuma a kyautata din kuma sai a bata in sau wani lokaci zai ga sau kuma ya cika ya cika an matsu mai kuma ga mutum yana kallon alƙura ya ga yana kallon gabas maso kudu ya wani dan jincire haka ya karkace ko ba ku lura da haka to kaga wannan kuma an je na garin neman gira rasa ido an fahimta an matsu yanda ba yanda za ka tsaya ka fuskanci alƙibla yanda ya kamata wani lokaci kuma kawai shi kenan za ka ga sahun an yi shi ba matsuwa aka yi ba amma wani ya yi irin abin nan da yara suke kayi zaman faɗi akwai wanda kawai ya zo shi kar a yi tattakura kawai zai sai babban ya babbace gurin da mutane biyu za su abin nan sai wawware kafafuwan shi kuma so ake kai tsayuwar ka normal tsayuwa amma sai mutum ya tattale kafafuwa ko kuma mutum kawai ya babban kare su yanda ya ga dama to wannan rashin daidaita sahun yana daga cikin bid'a da ake samu suke faruwa a masallaci bid'a ne rashin daidaita sahun zaka ji yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ja kunnan sahabbai yanda yake damuwa game da daidaita sahun a hadisin da zamu karanta manzo Allah ya ce hatta gaba da sabani tsakanin musulmi rashin daidaita sahun ka ji ka tsanuwa ne wane ya tsane ka amma ku dawo ku dinga daidaita sau kamar yadda annabi ya ce a daidaita sau za ga kun daina jin haushin junanku za ga kun daina gaba da junanku abin da ke kawo gaba yake kawo fushi yake kawo damuwa yake kawo rashin fahimtar juna rashin daidaita sau ne a sallah yanda kowa ya kalli inda ya ga dama to haka kuma zuciyarku za ta zama da haka bid'a ta farko a sallah shine rashin daidaita sahu da haka ayi hakuri dan liman yana ta cewa a daidaita sahu jama'a jama'a a daidaita sahu a daidaita sahu a hada kafada jama'a daidaita sahu yana cikin cika sallah wannan bayanin da liman yake ta fadakar da mutane bari zaka ji wasu magabata har wakilai ne da su sai ba zai tada sallah ba yayin wakilan sun zo sun ce sahu ya daidaita yanzu kaman girman masallacin nan to liman yana da wakilai a kowane sahu in na sahun gaba ya zo ce akar maka la ai sahu ya daidai to yana jiran sai sahu sai kowa ya wuce sahu duk mutane sahun su ya daidai wannan sai kuma liman ya gama aikin sa sai kuma ya juya ta da fala to yanzu zaka ce sai ka bi wannan din ka dinga tsayawa ba za ka ta da sallah ba tun daga sahun gaba har sahu na karshe duk sai an tabbatar da sahu ya daidaita kuma mutane ya dinga ganin ka zo da wani abu sabo mutane za su yi ta ganin kamar baka kyauta ba ka tsawaita mutane wannan tsayuwar ma da aka yi da yanzu an idan da sallah wajen minti biyar kana ta damun mutane da adidin sau to ka ji annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya faɗa game da sau da aka malai yake cewa bid'a ta farko da malai ya kawo game da sallah yace adamu taswiyatu sufufi rashin daidaita sau wa huwa bid'atun makruha wannan bid'a ce a bar kyama wa fil madkhal ya zo cikin littafin madkhal na ibn al-hajj wal yahdhar min hadhihi al-bid'ati allati yaf'aluha ba'd al-a'immah ya ce mutum ya guji ya kiyayi wannan bid'a wadda wasu daga cikin limamai ke yi wahiya bid'ar ita ce annahum limamai la ya'aba'una bi taswiyati sufuf la ya'aba'una bi taswiyati sufuf haka ne ko yau to ku gyara ba la ya'abasuna bane la ya'aba'una wannan sa'un din alhamza za ku yi a gurin in ka ce la ya aba suna ba sa wasa ke da kuma me abin zargi a ciki an ce ka guji abin da wasu limamai suke yi ba sa yin wasa da daidaita sauto kuma wannan ayi abin yabo ne da haka ba ya aba suna ya aba una alhamza malam ya ce kai a matsayinka na liman ka guji abin da wasu limamai ke aikatawa wani irin abu ne wannan abun da wasu limamai suke yi wahiya shine annahum su waɗannan limaman la ya aba'una bi taswiyati sufu ba sa damuwa da adadi ta sau kawai da an tada iqama kawai zai juye kabbara to mala yace kai a matsayin kan an sa kaliman to ka guji irin wannan al'adar ka tsaya ko da mutane za su gaba ka tsawaita ko da mutane za su dinga ganin bekinka akan ka ce adadi ta sau haka Allah yake so haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace ai karka damu wa yaltafitu al-imam عن يمينه وعن يساره ويقول استووا يرحمكم الله kawai iya abin da liman yake yi bayan ya juya ya kalli alƙibla ya tare kama sai ce istau ya kalli gabas ya kalli damar ya kalli hagwaka shike nan wai iya a daidai sai ce istau yarhamukumullah ku daidaita sahu Allah ya ji kanku wa yaqulu ahadul mamumina ɗaya daga cikin mamu da suke gaba shi kuma kabbir radiyallahu anna wa anka ka da kan bara karka da mu yi mata ki kawai Allah ya mana ya yadda da mu ya yadda da kai shikenan kawai ya yi mata sai ya yi mata ki kawai sai a ci gaba to malam yace ka guji zama ɗaya daga cikin irin wannan limaman ba haka aka ce ayi ba wa hadha kulluhu min al bid'i al haditha malam yace wannan distina cikin bid'o'i kagaggu ba'da salafi bayan wucewar magabata na kwarai ridwanullahi alaihim Allah ya kara musu yadda magabata na kwarai ba sa yin haka ya ce kai wa kanal a immatu ya ce limamai sun kasance minas salafi daga magabatan wannan al'umma na kwarai ridwanullahi alaihim Allah ya da su yuwakkiluna rijala suna wakilta waɗansu mutane bi taswiyatiha da daidaita tsaho thumma la yukabbiruna sannan ba sa ta da kabbara ko an ta da ikama hatta ya atiya man wakkaluhum har sai waɗanda suka wakilta ɗin nan sun zo bi zalika da wannan bayani wa yuqbiruhum sun ba su labari annaha qad istawat cewa sahu duk ya daidaita fa yukabbiruna izzak a wannan lokacin suke tare kabbara da kai da ka ji wannan karatun da Allah karka damu dan ka ji liman ya dage ya matsa cewa a daidaita sahu a daidaita sahu jama'a jama'a daidai su tsawo wannan karka ɗauka an dame ka haka addinin ya ce a yi na fata an gane to kaga su magabata wakilai ne da su a sahu-sahu amma yanzu tun da akwai loud speaker da zaka iya bayani kowa ya ji to kaga duk wanda aka ce a daidaita in kaga dan uwanka kai kuma an isar da sakon zuwa gare ka in kaga wani dan uwanka shi kuma kusa da kai bai daidaita ba sai ka dan taba shi ka ce bismillah dan jawo shi in kaga akwai dan wata furja wata yar kafa da wani zai iya shigowa ciki sai ka dan ƙara buɗa ka ce wani na baya shi an fahimta ka dan yi haka da Allah ku dan mu dan gyaggyara dan matsa da Allah nan ma ku dan matsa kai ma kayi aikin da ya kamata an fahimta amma iya liman yana gaba kawai ya tsaya ya juya dama ya juya hagu ya ce istau yarhamkumullah kuma wani daga cikin mamu ya ce ainihin wato kabbir radiyallahu anna wa anka mala yace to wannan yana daga cikin bid'ar da magabata na kwarai ba sa yin haka wa qad jaa fil hadith anhu alayhi salatu wassalam hadisi yazo daga annabi alayhi salatu wassalam annahu qal yace la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allah bayna qulubikum manzo Allah ce wallahi ko ku daidaita sahunku ko Allah madaukakin sarki ya saba tsakanin zuciyoyinku kaji illar rashin daidaita sahu yana jawo sabani Allah ya sanya muku ga ku duk musulmi ne masallacin ku ɗaya kuna haɗuwa ku yi sallah kullum kila ma salloli biyar da a masallaci ɗaya kuke sallah amma ba ku san junan ku abin da ke kawo rashin fahimtar juna ke kawo gaba da zuciya ta zamanto ta kulla wani abu sabanin abin da dan uwanka ya kulle rashin daidaita sahu ne manzo Allah har da rantsuwa yace wallahi ko dai al'umma su dinga daidaita sahu ko kuma Allah madaukakin sarki zai saba tsakanin zuciyoyinsu tasabuhum jami'an wa qulubuhum shatta kaga dai ga su duk musulmi ne masallacin su ɗaya ka ɗauka zukatan su a haɗe suke amma tasabuhum jami'an kai tsammanin kansu a haɗe yake wa qulubuhum shatta amma zuciyoyin su daban-daban ne to daga cikin abin da ke haddasa haka akwai rashin daidaita sau shi yasa wata rana sahabbai suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam in yana daidaita sau kai ka ce wani abu ne wanda ya tankware kaman baka haka yake daidaita sau sai ya zo kai dan matsa ciki kai dan yo dan yo waje waje kai haka zai sai ya tabbatar ya shafa jikin su ya ga duk sun abin nan sun daidaita sai ya ga sahu ya miƙe ya daidaita sannan sai sai ta da kabbara wata rana yace bai daina mana haka ba hatta ra'a an ada aqalla anhu manzo Allah har sai ne ga mun fahimta sallallahu alaihi wasallam mun fahimta da mun zo kawai sai sahu a ga ya daidaita kawai sannan ya daina cewa a daidaita ya daina zuwa ya ce wane shigo wane yi waje wane haka ya ce wata rana saura kirzata da kabbara fara'a rajulan badiyan saduruhu sai manza Allah ya ga wani mutum kirjinsa ya ballako bai daidaita bai shiga cikin sahu ba sosai ya ce ibadallah la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum ko baina qulubikum ya sake jan kunne sallallahu alaihi wa sallam da aka daidaita sauwa sallah yar shi sa zaka ji ana yana cikin tsaye da sallah yana cikin cikar sallah duk zaka dinga jin malamai suna faɗar haka dan mutane su mahimmantar da abin da ya shafi daidaita sau wannan hadisin hadisi ne wanda yake Imam Bukhari a cikin kitabu sala babu taswiyatu sufufi inda al-iqama ya ruwaito shi ruwayar an-Nu'man bin Bashir imam muslim shi ma cikin kitabu sala babu tasmiyatu sufuf wa iqamatiha shi ma ya kawo wannan hadisi na al-nu'man bin bashir radiyallahu anhuma wa qad nuqila an salaf radiyallahu anhum anna thiyabahum kanat tanqati'u min jihati al-manakib awwalan li shiddati tarasihim fi salatihim an ruwaito daga magabata kamar yadda ibn al-hajj ya faɗa a cikin littafin sa madakhal an ruwaito daga magabata cewa hatta kayansu kanatan kafi'u yana fara yagewa ne min jihatul manakibi ta bangaren kafadunsu awwalan daga daga nan daga riga ta fara sarawa li shiddati tarasihim fi salatihim sabida tsananin matsewarsu da haɗewarsu a cikin sawwa sallah yanda aka aka haɗu ka annahum bunyanun marsu an fahimta haka yadda suke haɗewa har ibn al-hadi ke cewa an ruwaito cewa rigunan su da kayan sa wasu yakan fara nuna alamar gajiya da mutuwa ta bangaren kafada saboda matsuwa da suke da takurewa da haɗuwa da suke yi a wajen sahu saboda mahimmancin sahu wa min zalika ittikhadhu sajjada wa huwa bid'atun makruha mala yake cewa wa min zalik yana daga cikin bid'a yanzu mun ji bid'ar rashin daidaita sau daidaita rashin daidaita sau ko a masallacin maka ne to an yi bid'a kuma in kaji ake maji zaga nan yana daga cikin gurin da wannan daidaita sau baya zuwa ba ga askar dai da da wayannan yan hizban na cikin harami suna ta kokari amma yana gaya maka duk da haka zaka dinga samun cewa ainihin wato sahu a harami shi ma yana wahalar haduwa wanda ya ji aikin haji zai gaya ma wato fararen nan su sai ga gara mu game da abin da ya shafi mahimmantar da sauri wallahi malam za a ga balarabe malam kamar duk wayannan hadisan ya san su saboda kana ganin kamar addinin ma an saukar da shi da yaran su amma sun fi kowa gida dan ci wallahi ga mutum ya tuba riga yana ta goga a jikin ɗakin ka'aba duk za ga su ne ka ga mutum an yi zuga guda wajen mutum talatin suna bin wani balarabe guda daya addu'a ma ba daidai yake ba amma allahumma suna allahumma shi ma ya jawo zuga yana ta yi kuma akwai marasa karatu da yawa a cikin su za ka ka ɗauka kowa in ka je aikin hajji za ka fahimci ka yi koyi da shi ka ɗauka addini daidai yake suna daga cikin wanda ba ruwansa da harkar kana ma jan mutum yana yana kawai a kawai to ka zan ka dauki addini wani zai iya cewa to har a maka ma haka ake so wani zai iya ma wannan hujja in ka ce a daidaita a daidaita wani zai dinga ka mala ka rabu da mu ka har a maka haka ake ka ba maka haka ce kai koyi da an fahimta da aka matsalar daidaita sahun nan gaskiya a mahimmantar da ita sosai yan uwa baya wa daidaita sahu mahimmanci mala yake cewa wa min zalik yana daga cikin abin da ya shafi ainihin wato bid'o'i a sallah ittikhadhu sajjada wato riƙar gurin sujada ka samu wata yadda duma mai taushi taushi ka ce zaka yi sujada a kanta ko ka samu wata yadda tabarma ka ce a kanta zaka dinga sujada baka san goshin kai taba kasa ko ka dan sa wani kyalle haka ko wani hankacif dan baka san goshin kai baci da kasa وهو بدعة مكروهة وفي المدخل يضع سكيلته مدخل ابن الحاج والسجادة مكروهة في الشر yin wato tanadar gurin sujada wata shimfiɗa da zaka dinga ɗora goshinka ta sujada wannan bid'a ce makaruhiya a shari'a ibtida'an tun farko illa an daruratin sai in akwai larura larura shine kaman gurin akwai tsakon kwali waɗanda in ka sa goshinka zaka dinga jin kaman za su shigewa cikin goshi ko kuma akwai zafin rana haka wanda in ka sa goshinka za ka ji kamar fatar goshinka za ta ɗaɗe ƙultu kamfodiyo ya ce wa fi sharhil manhajil muntakhab a cikin littafin al-manhajil muntakhab li ahmad bin ali bin abdurrahman al-manjuri anna umar ar-rajraji warada an tunis fi safarihi lil hajj wannan bawan Allah umar ar-rajraji ya taho sai ya biyo ta tunis garin tunisia fi safarihi a tafiyarsa da ya yi lilhaji domin yin aikin haji ko kuma sai ya kwararo ya biyo ta tunisia lokacin da yake kokarin kama hanyarsa zuwa aikin haji wasa kada ha kuma ya dan zauna a garin kwana biyu wa ankara ala ahliha umuran tunda malami ne ya yi inkarin wasu al'amura da dama ga mutanen tunis ya ce kaza ba daidai bane ya ga suna ta yin wasu abubuwa duk ya nuna musu ba daidai suke wa zakara anna minha ya ambata cewa daga cikin abubuwan da umar arrajiraji ya yi inkari ga mutanen tunus shine as-salata ala sajaji yin sallah akan guraren sujada tanadar wani guri da za a dinga tsora goshi ana sujada a kai wa fil madkhal aidan ittikhadhu as-sajjadati min al-bid'i allati uhdithat yazo dai cikin littafin madkhal ibn al-hajj yace riƙar gurin sujada yana daga cikin bid'o'in da aka kirkiro وقد كان كثير من السلف رضوان الله عليهم اجمعين yace domin hakika da yawa daga cikin magabatan wannan al'umma na kwarai Allah ya kara musu yarda ga baki ɗayansu sun kasance la yaqulu baina wujuhihim wa bainal ardi ha'il ba sa sanya wani wani makari wata kariya tsakanin goshinsu ko fuskokinsu da ƙasa ba sa sawa daga goshinsu sai ƙasa kawai ba sa sa wani abu da za su tsora goshi wai a yi sujada a kansa la hasirun wala gairu ba tabarma ko wani tabarma wa ma za ka illatti ba uhum sunnata nabiyihim sallallahu alaihi wasallam ibn al-hajj yake cewa ba komai ne yasa haka ba face koyin su da sunnar annabi su sallallahu alaihi wasallam annabi baya sanya wani makari tsakanin goshinsa da inda zai sa ainihin wato a goshin nasa a kasa sai malai ya ci gaba ibn al-hajj ya ci gaba da cewa ala tara ah baka ga أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابا من زن الله صلى الله عليه وسلم لما شكوا إليه لو كتن سكا كي كوكا غريشي ما يجدون إرن أبين سكي سامو سكي غموا دشي من علم السجود على الأرض نرى نبي sakamakon yin sujada a kan ƙasa lam yushkihim bai karɓi ƙorafinsu ba bai saurari wannan ƙorafin nasu ba bai saurari wannan koken nasu ba wa ma'ana zalika kaga abin da yake nuna haka ma'anar wannan annahu lam yuzil shakawahum bai gusar da wannan koke nasu ba ala tara baka ga cewa ila ma warada na abin da yazo a hadisi min anna mas'al asba cewa shafe tsakoyi dan zaka dora goshinka a ƙasa ka dan share gurin da zaka dora sujada goshinka a gurin saboda tsakoyi da suke gurin baka ga yazo a hadisi mashatan wahida manzo Allah ce ko dai ka shafe sau daya haka ya isa au watarkaha ko watarkaha kai ko kuma ka batta baka ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in ya zama labud da sai ka share tsakoyi saboda kana ganin goshinka baka jin daɗin gurin tsora sujada a tsora goshinka a wajen sujada to ka share sau daya auda ko kuma ka bari ka hakura kuma watarkuha ko watarkaha barin khairun ya fi alkhairi a gare ka min humurin ni'am sama da a baka jajayen raƙuma ولا يرد يرد الحديث هو لا يرد يرد الحديث ولا يرد على هذا حديث الخمرة أما wannan fa ba yana yin raddi bane ga hadisin khumra لأن ذلك محمول على شدة الألم domin shi hadisin khumra yana magana ne yana iya ɗaukan ma'anar ala shiddatul alam lokacin da ake tsananin jin raɗaɗin zafin rana alladhi la yajidu fi zalika alwaqt wanda shi kuma ba a samun sa a daidai wannan lokacin bi khilafil alam alladhi tahmiluhu albashara sabanin wato alladhi la yajidu fi zalika alwaqt wanda irin wannan tsananin zafin rana ba a samun sa a wannan lokacin a wancan lokacin ana iya samun wannan shi sa aka ba su dama da su dora goshin su akan kumra za mu ji mecece kumra din sabanin radadin da fata za ta iya dauka dan dan zafin suminti haka dan zafin gurin da zaka tsora goshinka wanda fatar goshinka za ta iya dauka ba tare da ka samu damuwa ba wannan kuma ai kaga zaka iya sawa ba sai ka sa wani abu ba fala yurakhasu fihi to in goshinka fatar goshinka za ta iya daukan wannan zafin to ba a yi sassauci ba akan ka riki sajjada ko ka sa wani abu da zaka tsora goshinka akai menene al-khumra sai ce wal khumratu shay'un madfurun min al-khut ita khumra din nan wato wani abu ne da ake saƙa shi da kaba wata ƴar ƙaramar tabarma ce ta kaba wadda ana yin ta don a dinga ɗora goshi a kai saboda tsananin zafin rana da kuma dama suna cikin sahara da sauransu kadara ma ya ba'ul musalli alaihi alwajha wal yadaini idza sajada ita khumra din nan wata ƴar ƙaramar tabarma ce wadda girmanta bai wuce gwargwadon yadda mutum zai ɗora goshinsa da hannayensa ba kawai shi ba kamar doguwar da juma bace da za ta ɗauke ka gabaki ɗayanka a ita kumra tana ɗaukar mutum in ya tashi ɗora hannunsa da kaga za ka ɗora yanda goshin ka zai ji zafi tun da hannun su ma za ka ɗora shi zai ji zafi to yanzu da hannayen da goshinka gurin da za ka ɗora a kai wannan abin shine kumra وقد كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء رحمه الله الله يمسى رحمه يا كسن يسجدوا yana yin sujada ya tsora goshinsa a ƙas wala ya hulu baina wajhihi wa baina al-ardi shay baya sanya wani abu ya shiga tsakanin goshinsa da ƙasa littiba'ihi sunnah saboda koyi da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wa tawadu'ihi da kuma kankantar da kansa saboda tawadu'u irin na Umar bin Abdul Aziz gashi kula wato khalifa ne da cikakken iko amma haka yake turmuza goshinsa a ƙasa baya sa wani abu ya shiga tsakaninsa da ainihin wato gurin sujada وفي المدخل أيضا في محل آخر يازو تشكيل لتاف مدخل لابن الحاج أو نقول دبان إن الصلاة اتفصل لنا صلة بين العبد وربي wato wata mahaɗa ce wata sila ce wani abu ne da yake haɗa tsakanin bawa da ubangijinsa wa idza kanat silatan idan har mun yadda sallan nan sila ce tana ƙoƙarin haɗa tsakanin bawa da ubangijinsa fa min sha'aniha to ai yana daga cikin al'amarin da ya shafi sallah kasratu tawadu'i yawan kaskantar da kai kai da kake wato an ce sallan nan wata alaka ce wato wani kaman wato mahaɗa ce da take haɗa tsakanin bawa da ubangijinsa to ai ana buƙatar a samu tawadu'u mai yawa a samu tawazu mai yawa wa tamrigul wajhi ala al-ardi wa turab kuma ana buƙatar turmuza fuska akan ƙasa da turbaya in amkana zalika in hakan zai yi fa huwa afdalu in hakan zai yi ka ga man muwa idan aka turmuza goshin ka a ƙasa kan tayil ma ba da duma bace ko kan kafet to za ga dai za ka tsora goshinka ne akan abin nan to shi yasa sai malam yake cewa ana son a lazumci tawazu'u lokacin da mutum yake sallah ana so a samu wannan tawazu'un domin sallah wata sila ce wato da take hada tsakanin bawa da ubangiji to tunda har ka samu shiga to yanzu ana buƙatar ka nuna kaskantar da kanka da tawazu a gaban Allah subhanahu wataala da haka in har zai iya yiwa ka karka sa wani makari tsakanin goshinka da ƙasa ka turmuza goshinka a ƙasa da turbaya in hakan zai yi fa huwa afdalu shi yafi wa ala kuma shi yafi dacewa fa in ta'azzara in kuma ba zai yiwu ba kamar nan yanzu to shikenan falyakun alal hasiril galiz to zaka iya dora goshinka akan wata tabarma mai kauri ka samu wata tabarma mai kauri sai ka dora goshinka akai to bari mu karasa sai mu tsaya wal hasil wa madhhabu malik rahimahullah anna salata ala thawbin al kattan li ghairi darurati makruha imam malik imam daril hijra a mazhabin sai yake cewa anna salata salla ala thawbin kattan akan tufafi wanda ake kira kattan tufafi mai taushi ligairi daruratin ba tare da wata larura ba makaruhatun an karhanta ma'a wujudul hasir in za a samu tabarma in za a samu tabarma to karkai akan alkattan wa bi hadhihi nisba takunu salatu ala thawbil qutni makruha bisa wannan dangantaka zaka gane ashe yin sallah ka tsora goshinka akan tufafi na auduga mai taushi makaruhatun makaruhi idza wujida al-kattan in kuma za a samu kattan domin tufafi na al na auduga ya fi taushi sama da al-kattan din shi kuma wasalatu ala thawbi sufi da haka yin sallah akan tufafin sufi tufafi mai taushi mutum ya dora goshin sa akai makaruhatun shi ma makaruhi ne idza wujida al in za a samu na auduga ma'ana hawa hawa ne da kai sujada akan kattan da kai sujada kai akan tabarma gara kai a kafa idan kuma tsakanin tabarma da kattan ne da ka yi sujada a kan kattan to gara ka yi a kan tabarma idan kuma tsakanin kattan ne da ainihin wato abin nan hasir a saubu kutun tsakanin kattan da kuma tufafin da aka saka shi da auduga mai taushi sosai to gara ka yi a kan kattan sama da ka yi a kan alkutun to idan kuma aka kuma ga saubul kutun ga kuma saubu suf to shi kuma suf ya fi alkutun taushi to gara kai akan alkutun sama da kai akan asu dan wannan shine zai ƙara nuna akwai tawadu'u akwai kaskantar da kai a gaban Allah subhanahu wataala an fahimta wa salatu ala thawbil suf makruhatun idza wujida alqutun yin sujada sallah akan ainihin wato tufafi na suf to makaruhi ne in za a samu tufafin ai in za a samu alqutun tufafin da aka saka shi da auduga da haka sun samu ne mutum saboda cikar tawazu'u ya zama to ya tsora goshinsa a ƙasa ya fi ya tsora akan abin nan amma a ƙarshe dai ba mu kai ƙarshen kulatar zancen ba wanda kila saboda yanayin lokaci za mu bashi sai sati mai zuwan Allah ya kai mu sai mu ɗanyi tariya kaɗan sai mu tsora sai mu ji menene ƙarshen maganganun da malamai suka yi yanzu kamar mu da ba ma yin sujadan ma ba ma ƙasar a cikin masallatanmu ba ma suminci ba ne magana ce ta tayin ga katin ga waye to ina matsayin wannan magana da sallolinmu insha Allah sai mu tsaya nan abin da muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi Allah ta'ala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk